أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا لهدي هؤوغ وتنهؤو هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لغا مكة زوى مدينة شكرة تدبوت إيرت أريه دا أربعين دا آية wanda ya daidai da ɗai ga watan sha biyu miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin suratul an'am a shafi na ɗari da arba'in da takwas mun tsaya a kan aya ta ɗari da arba'in da bakwai zuwa ta ɗari da arba'in da takwas a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya. muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallam, yadda muke ganin fuskokinmu a waɗannan wuraren muna fatan Allah ya nuna mana fuskokinmu a ginin aljanna Firdaus. Malam Allah subhanahu wa ta'ala ce sai ya ƙulun ladina ashraku law sha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرسون الله سبحانه وتعالى سيقول الذين أشركوا دصنوا waɗanda suka yi shirka za su ce, an gane ko, ya ƙulu fi'ilina wanda asalin shi ƙawala ya ƙulu ne, to amma kuma saboda harfin illa bai ɗaukar zamma kamar yadda malaman surfu suke cewa shi yasa ake ƙalbukinta, ma'ana sai a ɗauki ya ƙulu wasalin da ya kamata a ɗora ma suke cewa istasqalati zamma ala harfin illa ya ƙulu domin shine ya da sannu waɗanda suka yi shirka za su ce lausha Allahu ma ashrakna da Allah ya so ba mun shirka ba an gane ko wala aba'una ko iyayenmu ba su yi shirka ba wala harramna min shay kuma mu haramtar da wani abu ba an gane ko wannan lokacin da anka kai su bango kenan an ka ce in tura ta kai bango ai sai ayu baya ko sun bugi duk hujjojin da za su iya kawo Allah subhanahu wata'ala ya warware waɗannan hujjojin ɗai bayan ɗaya to shi yasa ƙarshe suna son su wato su kai ƙarshen magana sai suka ce haka Allah subhanahu wata'ala ya kaddara musu kaga shikenan dama ko waɗansu masu rauni daga cikin musulmi suna kafa hujja da wannan sai kace mutum ya ce a ai shi Allah ne ya kaddara mai wannan in ka cewa ne yaushe zaka barin kaza musamman mai sabon Allah sai ce ma in Allah ya so wai wannan hujja ce yake basuwa to wannan hujja ce daga cikin hujjojin kafirai malaman balaga suke cewa asin an gane ko tana nufin abu zai zo gaba saufa tana nufin abu zai zo gaba amma akwai nisa sinun yana kusa, amma cikin haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala in sinun ta zo tufidu tahqiq tana nuhin abin da tabbas zai kasance, amma in ba Allah ba ne in an ka zo da sinun to abin nan yana yiwa ya kasance yana yiwa ba zai kasance ba. Don shi Allah biyadihi al'amru kullu shi yasa suke cewa tufidu tahqiq in Allah ce sa abu zai kasance to kasancewa zai yi. Ina fata an fahimce ni da Allah ya ce abu zai kasance to tabbas zai kasance. ula'ika sayarhamuhumullah waɗannan da sannu Allah zai musu rahama tabbas Allah zai musu rahama amma in kace sa'ati sa'azhabu sa'aqulu to wannan in dai a wajen ka ne abu ne wanda yake ba tabbas ba ina fata an fahimci wannan da kyau domin mas'ala ce wanda take tana da alaka da abun nan shi ya sama wato wannan kuma abin da Allah faɗa sai da ya tabbata sun faɗi haka a cikin suratul nahl wa qala alladhina ashraku law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min shay kadhalika kadzdzaba alladhina min qabl wato wama wala harramna min dunihi min shay kadhalika wato fa'ala alladhina min qablihim fa hal 'ala ar-rusuli illa al-balagul mubin ina fata an fahimce ni anan wato malamai suka yi istinbatin wata mas'ala da ake ce ma al-ihala al-ihala shine mutum yayi magana sai ya ce cikin littafin shi kaza an ce kaza ko cikin littafin wani an ce kaza shi ake ce ma ihala zaka mayar da mutum musamman cikin bincike da kuma waɗansu abubuwa na da suka shafi ilmi zaka ga malami ya ce a cikin littafi kaza an ce kaza to wannan abin ya halatta ko bai halatta ba ina fatan an fahimta sai malamai suka ce wannan ya ya halatta domin mi domin wato Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan sura suratul an'am sai yace wa alal ladina hadu harramna kulli dhufur a cikin suratul nahl kuma yace wa alal ladina hadu harramna ma qasasna alayka min qablu can gaba ni kaga bai sake kawo ayat ba to kaga yayi ihala daga cikin suratul nahl zuwa abin da yake cikin suratul an'am mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa har malamai sun kai istinbatin mas'ala ta koyi da ayyukan Allah an gane ko din suka ce to ai wannan shirka ne aka ce a'a zatin Allah daban zatin halittunsa daban dan kun yi koyi da shi ba shi ke nuna kun kasance Allah ba ina fatan kun fahimce ni don tunda nan Allah yayi ihala to kai ma kai ihala sai a ce to an yi shirka a ba shirka bane ina fatan kun fahimce ni sai abinda cikin aikin Allah shari'a ta hana ai koyi wato abu ne wanda ya keɓantu da Allah shi kaɗai cancanta da shi kamar girman kai an gane ko huwallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wash shahada huwar rahmanur rahim huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir kaga Allah ya sifanto da girman kai to dan ba bai halatta ba ayi koyi ko a ce za a dauki irin wannan sifa ayi aiki da ita ina fatan kun fahimce ni akwai hadisi na Abu Sa'id al-Khudri da Abu Huraira wanda yana cikin sahih Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa wato yana bada labari wato al-izzu izaruhu buwaya an gane ko ana iya cewa kamar izaruhu kamar matsayin abin nan sutura ta ubangiji take an gane ko al-izar shine abin da mutum yake daurawa wasu na cewa gefto ko zani ina fata an fince ni wal kibriya'u rida'uhu shi ko kibriya shine arrida na Allah to al-izar na ƙasa wanda ake daurawa daga ciki zuwa ƙasa shi ko arrida wanda ake sawa daga wato sama yayo ƙasa idan mutum ya je aikin haji za ku ga yana da abu guda biyu bargo guda biyu ko na farko wanda ake sawa ƙasa shine izar na sama shine rida ina fata an fahimta to waɗanda na Allah subhanahu wata'ala ne Allah ce faman yunazi'uni duk wanda yace zai jayayya da ni cikin waɗannan da buwaya ta mutun ya nuna ya buwaya ƙarya yake yi ko kuma mutun ya nuna girman kai Allah ce azabtuhu zan azabtar da shi Allah zai azabtar da shi a duniya ya kaskantar da shi sannan kuma Allah zai azabtar da shi a lahira an gane ko a cikin riwaya ta Imam al-Baihaqi yace al-izzu izari wal kibriya uridai waccan riwaya ta sahih Muslim ta zo da bada labari al-izzu ridaahu waga ko ta zo da uslubul khitab amma shi ma ya dauko shi cikin sahih Muslim ba mu sani ba kowa yayi riwaya ne da ma'ana an gane ko wallahu ta'ala a'lam dan haka dai Allah subhanahu wata'ala ce sai yaqulu alladhina ashraku za su fada wani daga cikin masu kallon ayoyin alqur'ani sai ce da wannan aya ta cikin suratu an gane ko al'an'am da ayar da take cikin suratul nahl bambancin su abu ɗaya ne shine an ce sayaqulu allazina ashraku da sannu za su fada wa qala allazina ashraku mushrikai sun fada shikenan babu wani bambanci bayan wannan malamai suka malaman tafsirin alqur'ani da balaga ta alqur'ani suka ce ashar ahad akwai bambanci mai yawa na farko suka ce ai hattara nan wannan aya ta cikin suratu al-an'am tana magana ne akan shirka amma kuma abinda ta yi tarkizi a kansa shine magana haramta waɗansu abubuwa kenan shirka tare da haramta waɗansu abubuwa an gane ko amma kuma aya ta wato suratul nahl tana magana ne akan shirka zalla an gane an ga an fahimta shine abinda ta yi tarkizi a kansa duk da yake suratul an'am tana magana ne ita ma akan shirka shi yasa ma lafazin shirka a cikin suratul an'am sai ya zo a cikin suratul an'am gurare guda 28 amma a cikin suratul nahl sai zo a wuri tara saboda lafazi na shirka sai yaqulu alladhina ashraku an gane ko ya zo a cikin suratul an'am guda 28 saboda ana magana ne akan tarkizi akan shirka sannan haramci can ko ana magana ne kan zancen shirka amma ba tare da zancen magana kan haram kan haramci ba ina fata an fahimce ni siyakin surar farkon ta har zuwa karshen ta da tsakiyar ta sannan abu na biyu na bambanci a cikin suratul an'am wato ba da labari ne an gane ko tare da ba da amsa wato asalin shi ba da amsa ne domin sun ce haka Allah subhanahu wataala ya kaddarta musu to sai aka zo da shi wajen ba da amsa kenan matsayin ba da amsa wannan aya take amma a cikin suratu wato an-nahl labari ne ake basuwa wa qala alladhina ashraku fa huwa ikhbar anil mushrikin ko an qawlil mushrikin sannan kuma a cikin suratul nahl an kawo min dunihi guda biyu amma anan a cikin suratul an'am ba aka min dunihi ba menene hikimar malamai suke cewa in cikin suratul an'ami an-nahl ba kawo min dunihi ba da ma'anar ba za ta ma daidai ba kenan kamar ya zan tilas ne a kawo shi don saboda ma'anar ta tafi daidai domin wa qala alladhina ashraku law sha Allahu ma abadna min dunihi to in ba aka min dunihi ba kenan law sha Allahu ma abadna da Allah ya so da ba mu yi ibada ba alhali ko suna bauta ma Allah kuma suna hada wani Allah tare da Allah kaga min dunihi ya zan tilas ne a kawo shi mun fahimci wannan da kyau wala harramna min dunihi min shay'in shi ma min dunihin nan dole a kawo shi domin ba a cewa wala harramna domin sun haramtar da waɗansu abubuwa sun halittar da waɗansu abubuwa kaga in ba aka in sun ce wala harramna to kuma ba a ba za ta yi ba domin sun haramta wani abu sannan kuma sun halitta waɗansu abubuwa ina fatan kun fahimci abin da ake son a ce anan an gane ko sannan a cikin suratul nahl ana bayani ne kan ayyukan da ake aikatawa shi yasa aya ta zo kadhalika fa'ala alladhina min qablihim saboda zancen aiki akai udkhulul jannata bima kuntum ta'malun an gane ko kaga udkhulul jannata bima kuntum ta'malun fa asabahum sayyi'atu ma amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'una ina fata an fahimce ni kenan sai ya zamanto wato kowace aya tana da alaka ne da siyakin da yake gabanta dan saboda a fahimci wannan da kyau sannan a cikin suratul an'am Allah ce kadhalika kadzdzaba alladhina min qablihim hatta zaqu ba'sana an gane ko kaga lafazin at-takzib ya zo a cikin suratul an'am wato guda 21 a cikin suratul nahl ya zo guda 11 shi yasa ma lafazin al-kadhib ya maimaituwa wato ma'ana al'ada ce ta surorin alqur'ani in ka iske wani lafazi ya canza a wani wuri galiban zaka iske cikin wannan surar yafi yawa kenan lafazin takzib yafi yawa a cikin suratu wato abin nan al-an'am sannan kuma an gane ko lafazi na alfi'il da yazo kazalika fa'ala alladhina min qablihim a cikin suratul nahl duk da yake suratul nahl bata kai suratul an'am yawa ba amma lafzul fi'il yazo wuri hudu amma a cikin suratul an'am yazo wuri uku wannan duk balaga ce ta alqur'ani sannan kuma malamai suka ce ƙarshen aya ta cikin suratul an'am Allah ce kazalika fa'ala wato kazzaba alladhina min qablihim hatta zaqu ba'sana dan saboda ana magana ne kan kirkire kirkiren ƙarya da suka yi abinda kuma ya dace da shi a mayar da wannan ƙarya ko a kawo abinda yake nuna ƙarya ce suke yi ma Allah wa qalu ma fi butuni hadhihi al'am khalisatun lidhukurina wa muharramun ala azwajina wa in yakum maytatan fahum fihi shuraka sayajzihim wasfahum innahu hakimun alim ko ba haka ba ai ƙarya ce ba Allah subhanahu wataala shi yasa abin da ya kamata a kawo kazalika kazzaba alladhina min qablihim hatta zaqu ba'sana an gane ko amma a cikin suratul nahl ana magana ne kan annabawa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at kenan abin da ya kamata a rufe aya da shi shine abin da yake da alaka da gaskata annabawa ko ko risala su shi yasa Allah subhanahu wataala ce kazalika fa'ala alladhina min qablihim fa hal 'ala ar-rusuli illa al-balaghul mubin an gane ko shi yasa ma karshen wato suratul aya da ta zo a cikin suratul amsar ce in tattabi'una illa dhann kayya kuke yi zato ne kuke bi amma can kuma zancan tablighi fa hal 'ala ar-rusuli illa al-balaghul mubin wannan mukarana ce a gurguje na kawo ta saboda malamai suna kokarin bayyana balagar da ke cikin lafuzan alkur'ani mai girma abdullahi bin fodiyo kanan shehu usman dan fodiyo rahimahullahu ta'ala an gane ko ustadu doktor abdul baqi shu'aib agaka ɗaya daga cikin manyan manyan malaman balaga na afirka wato bayar bene na ƙasar najeriya wanda ya yi karatu a ƙasar libya sannan kuma ya karanta a jami'a ta university de sai jami'atul islamiyya ta sayi an gane ko sannan kuma ya karanta ko yana karantarwa a jami'a ta Uthman bin Fodiyo ya rubuta wani littafi Al-Balaghatul Qur'aniyya lada Abdullahi bin Fodiyo ya tattaro matsaloli na balaga waɗanda bawan Allah Abdullahi ya kawo an gane ko waɗansu suka ce ya kamata a ce inda Abdullahi bin Fodiyo to ya kawo balagogin da ke cikin littafinsa biya ta'wili fi ma'ani tanzil an gane ko yake cewa shi Abdullahi Abdullahi Gwandu atabil mausuli a can cikin suratul nahl Allah ya kawo al mausul ismul mausul mawdi al mudmar wurin da ya kamata a ce an kawo zamiri an gane ko domin ya kamata a ce kamar za a ce Allah ce wa qala alladhina ashraku ai yana cewa wa qalu law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala abuna sai ce wa qala alladhina ashraku to dan me an ka kawo mausul barko a kawo wawu wanda take domiri yace isharatan dan saboda Allah ya nuna maka anna qaulahum magana waɗannan mutane sadirun anil kufri daga kafirai ta fito domin an ce wa qalu sai ka tambaye waye faɗi wannan magana وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا وايفا يوانا مقالا أما أتكين سورة الرعد باك بقاتا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه وما هكذا إنما أنت منذر ولكل قوم هاد يأتي إلى إشارة إلى أن قولهم صادر عن الكفر لأنه يلتزم رفع التكليف دومي وانك بقالا رسوك فتاة wanda suke cewa lausha Allahu ma ashrakna wala aba'una ko ba haka ba tana nuna cewa wato za ta bata taklifi da shari'a na dora maka nauyi domin in kowa ce to duk abin da Allah so shine yake kasancewa kenan a daina sallah a daina ibada a daina komai kowa ya zaman shi mai rabon shiga aljanna ya shiga kamar da wani mawaki yake faɗa wani sakarin mawaki a nan Nijar ce aljanna ta mai rabota ko ba haka ba ba kai sallah ba za ka ce aljanna ta mai rabota ha Allah shi muna tsari kuma wannan uslubi ne na alqur'ani wani lokaci sai shi kawo wato al-zahir mawdi al-mudmar saboda wato ya bayyana gare ka kuma kana iya yin qiyasi domin wa qala alladhina ashraku kaga nan wa qala alladhina ashraku kenan duk wanda ya shirka za a iya qiyasin mushriki akan in ya faɗi wata magana irin wannan amma da wa qalu an kace to kaga babu damar qiyasi an gane ko wa id qulna dkhulu hadhihi al-qarya فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا كذا بيت فأنزلنا عليهم با سيفتور شيء قلو قلو ina fata mun fahimce ne don ka gane duk azzalumi wanda ya taka dokokin Allah to a ƙarshe zai iya haduwa da abin da zai hadu da shi Allah shi mu na tsari to wannan aya tana da iskali سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا لا ألا يقري تدسوا كذلك كذب الذين من قبلهم تو الهالي كو دنسو آيوي إن كدي بظاهرين سو سيسو بلا مكا أيكا محاكني كان إن بك دوبا ألا يتي ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل sannan wani wuri Allah ce walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin walau shi'na la atayna kullu nafsin hudaha ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين أتكن سورة الزخرف التي وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم an gane ko to wannan magana da suka faɗa su da kansu da suka ce lausha arrahmanu ma abadnahu ko Allah ce lausha Allahu ma ashraku duk da yake nan ma akwai wata magana karkashin wannan kafin mu wuce wa qalu lausha arrahmanu ma abadnahu kaga sun faɗi suna Allah arrahman amma kuma a cikin suratul furqan wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa man rahman da baya akwai magana an gane ko a'a shi ar-rahman din sun yarda da shi amma anas wato anasjudu lima ta'muruna suna nufin kana nufin ayi mishi shi ar-rahman shi kadai sujada shi yasa sun kai inkari ba suna Allah ar-rahman suka yi inkari ba mun fahimci wannan da kyau saboda ayoyin alqur'ani wani bi sai mutum ya kwantar da hankali to yanzu ya za a yi nan an ce awalau sha Allahu ma ashraku sai malamai suka ce to abin da kamata mu gane nan na jabariya da alqadariya suka samu matsala waɗanda suka ce jabariya dan adam bai da zabi alqadariya kuma suka ce a'a Allah bai da iko a cikin ayyukan bayi dukkan su wannan bata ne an gane ko dan adam yana da nashi zabi mashi'a kuma Allah subhanahu wataala yana da tashi mashi'a mashi'a dan adam kuma tana karkashin mashi'a ta Allah wa ba ta sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin malamai sai suka ce mashi'a kala biyu ce akwai mashi'a ta Allah kauniya akwai mashi'a ta Allah qadariya mashi'a ta Allah kauniya shine abin da Allah so ya kasance ta hanyar ya, ya so shi to wannan tabbas zai kasance mashi'a shar'iyya kuma an gane ko wato shine abinda Allah ya so shi a shar'anci a aikata in an aikata zai bada lada idan ba a aikata ba kuma aka aikata zunubi Allah zai bada zunubi shi yasa Allah ce in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum amma ku sani wala yarda li ibadihi al-kufr abin da ya yarda muku da shi shine musulunci al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina akwai hadisi na Imran ibn Husayn wanda sahabi ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin ya zo cikin sahihul Bukhari ya zo cikin sahihul Muslim sannan akwai riwaya ta Umar ibn al-Khattab ta zo cikin sunan at-Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musahabbai i'malu kullun muyassarun lima khuliqa la wa aiku yi aiki ko ne akwai abinda wato aka saukake mishi dan haka mutum ya zauna ya ce a'a shi haka Allah subhanahu wataala ya so da shi wannan ba hujja bace domin wannan mashi'a na farko wato koye take kai baka san a cikin aljanna aka saka ba ko ko a cikin sunan yan wuta aka saka kaga wannan yana da bukata abu na biyu wanda ya ce to me yasa Allah hana musu shiriya sai a ce a'a shi Allah ya san busu cancanta ba innahu alimun bi zati sudur ya san busu cancin ciyo ba su shiriya ba shi yasa abai ba su shiriya ba Sheikh Ibn Usaymin ya ce kuma ka gane waccan aya walau sha Allahu ma ashraku an kawo ta ne wajen lalashin manzo sallallahu alaihi wasallam na fata an fahimce ni nan ko da an ka ƙaryatar da su nan sun kafa hujja ne da cewa inda Allah ya so ba za su shirka ba sai an ka kafa musu hujja akwai bambanci tsakanin lallashi da kuma kafa hujja ina fata an fahimce ni abu na gaba wanda ya kamata mu ce akwai wannan aya kuma shine kusan na ƙarshe shine cewa in muka ɗauki wannan fahimta tasu to ya kamata a ce duk wata doka da akwai a duniya an rugusar da ita tunda in komi Allah ne yake son shi to mutumin da ya kashe mutum in an kai shi kotu me ya kamata ya ce sai ce haka Allah ya kaddara mai ko ba haka nan bane duk wanda ya aikata aika aika in mutum ya yi zina aka tambaye shi me yasa ce haka Allah ya kaddara mini wanda ya kashe wani sai ce haka Allah ya kaddara mini to kaga ai babu dokoki kenan su kuma kafirai sun aza dokoki da za ka zo ka mari mutum ya ce lafiya ka ce a haka Allah ya kaddara zan mare ka yana yarda da wannan to me yasa abinda suke so sai su danganta shi zuwa ga Allah amma abinda ba sa so an gane ko wanda sun kaga ya ci karo da son rasu sai su dauke shi sai a'a wanga hukunci za su yi ina fata kun fahimce ni to kaga wannan shine ainul hawa son rai wanda yake cikakke an gane ko dan haka kuma shi yasa Allah subhanahu wataala ya bar su a nan duniya in azaba ta zo za su yi nuna tabbatar da cewa su azzalumai ne wa kam qasamna min qaryatin كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين kaga ashe da ya kamata su ce Allah dan me zaka azabtar da mu kai ka kaddara mu da wannan dan me sun kace ya wailana inna kunna zalimin haka in sun tashi kiyama za su ce su azzalumai ne su yi itirafi da laifin da suka aikata ko ba haka ba rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun ya kamata su ce Allah kai ka kaddara muna sun san banda ce suke aikatawa Allah shi muna tsari sai yaqulu alladhina ashraku law sha Allah ma ashrakna da sannu za su ce da Allah ya so da ba mun shirka ba wala aba'una kuma iyayenmu da ba su yi shirka ba wala harramna min shay da ba mu haramtar da wani abu ba an dakira fi siyaqi annahi wato annafi tufidu al'umum da ba mu haramtar da komai ba ina fatan fahimci ni ana cewa wala harramna shay'an to nan ga sai zamanto at-tansis ne alal umum ta fitar da shi karara saboda an ƙara min dan a nuna maka ta'kidi an gane ko wannan kuma hujjar banza ce tun alamu zar Allah ya kafa mana hujja وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم sannan Allah bai bar wannan ba sai da turo manzannin su tunatar da ku rusulan mubashirin wa munzirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusuli wa kana Allahu 'azizan hakima كذلك كذب الذين من قبلهم كما haka waɗanda suka gabace su suka ƙaryata ayoyinmu ko ba haka ba sun ka ƙaryatar da annabawansu ko suka ƙaryatar da wato ayoyinmu domin kazzaba yana buƙatar abin da an ka ƙaryata kenan kazzaba alladhina min qablihim ayatina ko kazzaba alladhina min qablihim anbiya'ana waɗanda suka gabace su suna nan ko da yawa kisa su zo cikin alqur'ani ko ba haka ba eh annabi nuhu mutanensa sun ƙaryata sa annabi ibrahim mutanensa sun ƙaryata sa ko ba haka ba eh ga su nan dai kowanne daga cikin su mutanen shi sun karyata shi kazzabal ladina min qablihim wadanda suka gabace su sina alladina ya ya to ya zama to min sighil umum hatta zaqu ba'sana har sai lokacin da sun ka dandana wato kudan mu ko sun ka dandana azaban mu to me yasa Allah subhanahu wataala ya ce kazzabal ladina min qablihim lafazi na kazzaba saboda ƙarya ce suke yi magana da suka faɗa sun san sun faɗe ta ne ba akan ilimi ba qul ce da su hal indakum min ilmin shin kuna da wani ilimi an gane ko fatukhrijuhu lana sai ku fito mana da shi in akwai ilimi hujja ta kakka ku kawo sa shi yasa in aka je wajen tattaunawa ta ilimi kada ayi rigima zage zage ba na mai da'awa bane cin mutunci ba na mai da'awa bane abinda an magana ka hujja da dalili hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana kace duk wanda ya kaza kafiri ne duk wanda ya kaza kaza ne a'a ba wannan ake bukata ba ina hujja take kafin baka kafirtar da mutane sannan kuma a'a mutum yana iya aikata aikin kafirci amma bai sani ba sai hujja ta tabbata a kansa hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana ku fito muna da shi wanga wato wanga fatukhrijuhu lana ku fito muna da shi an san ba su da shi in tattabi'una illa dhann ba komi suke yi sai zato an gane ko wato nan ne ibnu hazm yake cewa to a cikin shari'a ana amfani da zato wani lokaci a tabbatar da hukunci to kenan malamai sun yi kuskure don kiyasi shi ma zato ne sai aka ce a'a akwai inda shari'a ta ba da ikon ayi aiki da zato al-ghalib mas'ala ta li'ani an ce miji ya rantsuwa mata ta rantsuwa kuma duk a sake su ko ba haka ba kuma tabbas cikin su guda makaryaci ne nan shari'a ta ce kawai ayi aiki da wannan ina fata an fahimce ni idan mutum biyu suka yi shaidar wane ya kashe wane za a yi mishi mi za a yi kisasi ko to in an kashe shi alkali bai da tabbacin ɗari bisa ɗari hakikatan gaskiya ne don yana yiwuwa wani ya dawo ya ce wallahi ƙarya nake yi idan mutane suka zo suka yi shaidawa ne yayi zina aka yi masa hajji ba tabbas bane tabbas tabbas tana yiwuwa ƙarya suke yi na fata an fahimce ni amma shari'a ce tacce ayi aiki da wannan magana ta riga ta kare wa in antum illa takhrusun ba komi kuke yi ba sai ƙaryace ƙaryace waɗanda kuke yi yau da gobe Allah shi mu na tsari sai Allah ce qul falillahi alhujjatul baligha قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين قل كتيد سوف لله الحجة البالغة أوجا ألا ني حجة البالغة ود تكي متقاتك kenan Allah shi adda hujja cikakka ya san wanda ya cancanta ya basu shiriya shi yasa ya bashi ya san wanda bai cancanta ba shi yasa bai bashi shiriya ba wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim ina fata an fahimce ni dan haka falillahi alhujjatul baligha ya kaddama saboda ihtimami da sunan Allah subhanahu wataala don ana iya cewa alhujjatul balighatu lillah sai an ka kaddama sunan Allah saboda wato ihtimami an gane ko hujja kuma ta Allah subhanahu wataala wato kala kala ce an gane ko da wallahu yad'u ila daris salam Allah aljan Allah ya kire aljanna darus salam gidan tsira malamai suka ce saboda a cikin aljanna babu kowane irin aibi wanda zai zama tare da mutum za a baka cikakken halitta sannan ba a barin ka da wani wata illa ko ta kashi ko abin da ya kama da haka sannan kuma ba a barin ka da wata mummunar ɗabi'a kaga cikakken ni'ima kenan an gane ko sannan kuma kana da ni'ima wadda ranka ba zai taɓa ɓaci ba kaga ɓacin rai abu ne wanda ba a gani duk abin da yake da alaƙa da shi sannan kuma ba a cikin aljanna ba a tunawa da abin da ya wuce a ji bakin ciki sannan kuma ba a yin bakin ciki a cikin aljanna kuma gaba babu bakin ciki sannan kai ba za ka bata ma kanka da rai ba sannan wani ba zai bata ma da rai ba babu wata afa a cikin ta shi yasa an kace mata darus salam amma a duniya bai yiwa sai wani ya bata ma da rai yanzu ma in ka shiga gidanka in baka yi anniya ba ana iya samun matsala don kana ji abin da matarka za ta gaya ba to dan haka dai hujja cikakka ga Allah subhanahu wata'ala suke malamai suka cewa fa'unkin nan da Allah kawo ƙulfa lillahi alhujjatul baligha ita ce ake kira fa'ul fasiha. Alfasiha tufsihu wato tufsihu an kalamin muqaddar akwai wata magana wadda aka ɓoye tun za a kaddara ta in kana qaulukum li mujarrad ittiba'il hawa falillahi alhujjatul baligha in dai magana da kuka faɗa son rai kawai kuka bi to ga Allah ne wato hujja cikakka take wadda ta kai matuƙa in ka dibi kalma ta albalagh tana nufin kai matuƙa at-tabligh a isar da sako cikin hujja da dalili shi yasa Allah ce ma alqur'ani hikmatun baligha fama tughni an-nuzur ya kai karshe wajen hikima babu wata hikima da take ta alqur'ani shi yasa ilimin balaga ake kiransa albalagha domin an kai matuƙa wajen yin bayani a zabi kalmomin da suka dace a isar da sakon irin yadda ya kamata ƙwarewa cikin zance an gane ko kalima ta alhujja akwai lokacin da take zuwa da ta'un a larabce akwai lokacin da ba ta zuwa da ta'un to in muka dauki wanda ba ta zo da ta'un ba kafin mu zo wannan an gane ko in muka diba a cikin suratu ali imran walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila kira'u ne guda biyu imamu hafs da imamu kisai an gane ko da imamu hamza da imamu khalaf da imamu abu ja'far su suka karanta hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila an gane ko sauran kuma suka karanta hajjul baiti malaman lugha suka ce in an ce hajjul baiti ana nufin suna ne na aikin haji amma in an ce hajjul baiti ana nufin aikin karan kansa shi da ake kira hajjul baiti sannan in muka zo da ta'un to musallas ne mukhtaliful ma'ana ana cewa al-hujja ana cewa al-hijja ana cewa al-hajja amma mukhtaliful ma'ana ma'anar shi za ta iya saba wa juna to menene ma'anar su ga abinda malamai suka ce suka ce in an ka ce wato alhajjatu ana nufin yin aikin hajji so daya marratan wahida in an ka ce alhijjatu ana nufin yin aikin hajji so daya amma ga ka'idar larabci ismul marra bai zuwa akan kasra ya kamata a ce hajja amma da yake wato wani lokaci ana iya samun kalima an ji ta ga larabawa kuma za a tabbatar da ita kuma in an ka ce alhijjatu wani lokaci ana nufin shekara ba aikin hajji ba an gane ko jam'in shi sai ya zamanto hijjatun bil alif wa ta wa ma bi ta wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasb ma'a inji ibnu malik sannan kuma jam'in ta ana yin zo kuwa jam'u taktir hijaj qala inni uridu an unki haka ihda ibnatayya hatayn ala an ta'jurani sabaniya hijaj shekara takwas kenan zaka yi min aiki ne shekara takwas an shafe aikin ina fata an fahimci hujja kuma daga alqasduna domin wanda zai kai maka hujja mahdudun ay maqsudun zai gabatar da hujja shi izuwa gare ka an gane ko to hujjan nan ta zo cikin alqur'ani da sunaye daban-daban wani lokaci tana zakkuwa da ma'ana wato ta as-sultan an gane ko in an ce sultan wa ataina Musa sultanan mubina mun ba annabi Musa hujja wanda take abin ga wani lokaci tana zakkuwa da bayyina qalu yahud yahudu ma ji'tana bi bayyinatin kaga suna nufin baka zo musu da hujja ba an gane ko as-sultan daga al-quwwa ne saboda hujja in dai cikakka ce tana da karfi bayyina kuma daga wato az-zuhur ne domin hujja wato ingantatta a bayyane take mai bi zai bi wanda ba zai bi ba ba zai bi ba al-burhan shi ma hujja ne ya ayyuhan nas قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا sannan kuma hujja wani lokaci ana kiranta dalil an gane ko duk da yake a cikin alkur'ani bai zo ba amma shi na daga cikin abin da ake nufi sai a ce dalili ka bani hujja da dalili to hujjan nan kala kala ce akwai hujja ingantatta akwai hujja wadda ba ingantatta ba shi yasa ba cewa zakai ka bani hujja ba ba ni hujja ingantatta kuma wadda take a bayyane Allah ya ce wallazina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidatun 'inda rabbihim suna da hujja amma zahida dahida ta banza hujja wadda take ba ta wani amfani kuma nayi an ce zahida za mu fassara shi hujja ta banza ko ta ƙarya ko wadda mara amfani wadda ba ta da amfani amma asalin kalimar ba haka take nufi ba wato kalimar zahida daga zahadar rajul asra'a yayi gaugawa kuma wani lokaci ana cewa zahida bi rijlihi ay fahasa ya dan tona da kafarsa amma a hakikanin shi zahadat rijluhu dahdan kafarsa ta yi talallabiya wa dahudan ta yi talallabiya kenan hujja su da za a fassara hausa a ce hujja su ta yi talallabiya ad-dahdu sune shine sunan wato shine masdar na aiki idan mutum yayi talallabiya in kuma an ka ce ad-dahdu an kai masa fatha ana nufin wato suna ne na talallabiya ad-dahud talallabiya al-midhad an gane ko almazlaq wurin da mutum yayi talallabiya almadhaza almazlaqa wurin da mutum zai yin talallabiya kenan hujjatuhum dahida hujjatu tayi talallabiya amma ma'ana ana nufin hujjatu ba hujja ce wanda za ta tsayuwa ba domin idan talallabiya ta kwashi mutum sai ina sai kasa to kenan ku hujjan nan tasu tayi kasa ina fata an fahimce ni hujja malamai suka cewa ta kasu kashi biyu akwai hujja kauniya akwai hujja shar'iyya hujja shar'iyya shine alqur'ani hujja ne hujja shar'iyya sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingantatta in bayani kuma ya zo sariya tabbatacce a bayyane ita ma hujja ce abinda malamai za su istinbati su fitar da shi daga cikin su su fahimce shi shi ma hujja ne da akwai da cewa ai da tahon fiqhu kaza kaza da ai ba malaman fiqhu in sun kace yanzu misali da aka ce za a yin arwalla da ma'un tahir ruwa mai tsaji ko ba haka ba sai Allah ce wa yunzilu alaikum minas sama'i ma'an li yutahhirakum bi wannan ya nuna ruwa suna tsarkakewa me kake bukata ya kai mai jayayya da kake cewa babu abin nan akwai kuma wato abin da aka fitar daga gare su shi alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko aka kafa hujja da alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingantata ko ko ya kasance ɗaya daga cikin su aka kafa hujja da shi an gane ko to kuma akwai hujja kauniya dalili wanda yake kauni na halitta wannan kuma duk abin da Allah ya halitta an gane ko to hujja ne akan mu wanda muke gani zai nuna muna akwai Allah shi yasa Fatiha ta bude alhamdulillahi rabbil alamin alalamin mai jalalin ne yace min alama kamar da malamai suka ce wai wato yana daga cikin alama domin yana nuna akwai wanda ya halitta in ka ga mota tana nuna akwai wanda ya yi ta ko ba haka ba salula tana nuna akwai wanda ya yi ta hula tana nuna akwai wanda ya yi ta masallacin nan yana nuna akwai mutanen da suka gina shi to ya za a ce sammai da kasai babu Allah babu wanda ya gina su kaga wannan magana ta zan rudu da shirme na fata an ni to kuma kenan duk abin da Allah ya halitta ayoyi ne da suke nuna akwai Allah subhanahu wataala shi yasa suka ce wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu alwahid duk abin da ka gani in ka kalle shi zaka tabbatar da cewa lalle akwai Allah dan ka san babu wanda ya wannan halitta in ba Allah subhanahu wataala ba ina fata an fahimce ni to shi yasa malamai suke cewa malamai suke cewa hujja ita tana tsayuwa a kanta amma anan akwai abin da kamata mu fahimta wajen karatun fiqh ɗaliban ilmi da yawa zaka ga suna kafa hujja da maganar faqihi to wannan akwai saura domin shekul islam yana cewa maganar fuqaha'u yustadallu laha wala yustadallu biha in aka ce wane ya ce kaza to ya kamata a nemo dalili na alkur'ani ko sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingantatta amma bai isa a ce kawai wane ya ce domin addinin ba nashi bane shi yasa dole sai mun bambanta tsakanin fahimta abinda mai littafi ya faɗa da dalilin sa domin mi domin an ce mai littafi kaza ya ce kaza to me dalilin sa shi yasa kuke ganin alfiqhul islami wa adillatuhu kamar wanda wahbatu zuhaili yayi an gane ko dole ne shi yasa yanzu da musulmi suka yi tsayin daka dole sai an kawo hujja kuma sai an kawo dalili bai isa kawai ka ce faqihi ya ce kaza kai kokarin da kake ka gane abinda mai fiqhu ya ce to bayan shi ko kuma ina hujjarsa an gane ko wannan abu ne wanda ya kamata mu gane shi sannan kuma jamhur ba su zama hujja a kowane lokaci an gane ko in ga dalili duk mutanen duniya in sun saka mu wannan dalili in dai ingantacce da to wannan ba za a bi su ba sai dai in an kai sabani babu dalili mas'ala ce ta khilafiyya sai jamhuru suka tafi to in kana wani lokaci kana in kaga dalilin su yafi wato kwanta ba a rai to kana iya karɓi wannan dalili ina fata an fahimce ni yawan mutane la yu'rafu al-haqqu bi kasratir rijal ba wai yawan mutane ke sa a gane gaskiya ba dan da haka ne da annabawa da busu yi da'awa ba ina fata an fahimce ni sai dai kuma mu san cewa akwai qudsiyatul mabadi wa makanatul ashkhas ka'idodi suna da tasu kima duk wanda ya faɗi magana in ta saba ma addini ko ta saba ma nafsi za a yi mai masa da adinsa an gane ko amma kuma ba tare da cin mutunci ba za ka bar mutum a matsayinsa mutumin da ya ma addini aiki an gane ko malami ne ya faɗi wata fatawa dan yayi kuskure ba wai shine zaka samu damar da zaka je ka rinka faɗin yayi kuskure ku zaba dan a gane ka gane kuskuren malam wani a ce ka yi karatu da waɗansu ɗalibai da kurakuran malamai suke sun su shahara wannan halaka ce ina fata an fahimce ni an gane ko sannan kuma mu gane cewa musulunci shine hujja akan musulmai ba musulmai ne hujja akan musulunci ba wannan da shine tura suke yakan mu in wani musulmi ya je ya aikata ta aika aika sai a ce wai musulunci yace yi a shan giya haramun ne musulmi suna shan giya wasu daga cikin su ko ba haka ba to musulunci yace su sha giya zina haramun ce dan me za a danganta shi zuwa ga addinin su addinin musulunci bai ce wannan ba ina fata an fahimce ni kuma me yasa in musulmi ya aikata wani abu sai a danganta zuwa ga addini amma idan wani wanda ba musulmi bane ya aikata ba a danganta shi zuwa ga addinin sa ina fata an fahimce ni yan tawaye na duniya waɗanda ba kasashen musulmi suke ba da waɗanda suka ja yakin duniya na biyu da waɗanda suka karkashe mutane yanzu ana ta ana kashe musulmi a ƙasar Burma Myanmar to su ko waɗannan mutanen menene yasa suke kashe me yasa ba a ce addinin budanci ya ba su izinin su kashe musulmi ba kaga son rai ne amma da yaron bature ne sai a ce mahaukaci ne yana da matsala ta rayuwa kaza kaza to waye bai da matsala ta rayuwa a duniya Allah shi mun tsari qul falillahi alhujjatul baligha kace ga Allah ne hujja take ingantanta an gabata suwa kenan Allah shi kadai taqdimu wa haqquhu ta'khir yufidu al-hasr Allah shi kadai ne adda hujja cikakka sai wadanda suka ce to ana nufin duk wanda ke da hujja ba ta kai ta Allah ba shi yasa aka nuna ta baligha ta Allah ce wadanda suka ce a'a falillahi al-hujjatul baligha duk hujja ingantatta wadda manzanni suka zo da ita da wadda malamai za su kafa hujja da ita to hujja ce ta Allah hujja ta Allah kenan ko ta zamanto direct wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar da kansa lokacin da ya ce ma annabi Musa lan tarani ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين كوكو إذا من تهجة دمن ذنبي ذا سكاو تهجة تيدك وجان الله وأنه هجة تيبالغة إسما ina fata kun fahimta da kyau dan saboda nan sai mun fahimci cewa ana iya kawo abu ana nufin kai tsaye wani lokaci ana nufin a'a ba ta hanyar kai tsaye ba kamar inda Allah subhanahu wataala ce lahu da'watul haqq kira na gaskiya na Allah ne to wai ma'ana Allah in zai yi kira zai yi kira na gaskiya sannan kuma in kira za a yi kira na gaskiya Allah ne subhanahu wataala za a kira qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum wadansu malamai suka ce laula du'a'ukum iyyahu in ba dan da kuke kira Allah ba wadansu suka ce a laula du'a'uhu lakum in ba dan da Allah subhanahu wataala yake kiran ku ba duk babu matsala Allah yana kira an gane ko idna zahu rabbuhu bil wadi al muqaddasi tuwa sannan kuma kuma kuna kira Allah ya du'ukum li yaghfira lakum min dhunubikum ta hanyar manzanni domin ba Allah ne yake kiran su ba kai tsaye ina fata an fahimce ni war rasulu yad'ukum li tu'minu bi rabbikum wallahu yad'u ila daris salam ma'ana dai Allah yana yin kira ko mubasharatan ko ban basharatan ba kenan hujjojin manzanni ko da an ce na Allah ne a'a ana nufin da izinin Allah aka faɗi wannan hujjojin mun fahimci wannan ko dan haka qul falillahi alhujjatul baligha kace hujja ta Allah ce cikakka Allah shine ke da hujja cikakka walau sha'a lahadakum ajma'in da Allah ya so da shirye da ku gaba daya nan an ce walau sha'a ai walau sha'a hidayatakum lahadakum ajma'in da Allah ya so shirye da ku da ya shirye da ku gaba daya ajma'in yana matsayin wato abin nan hal ne ya an ce hal wato shine abin da ke nuna halin da ake ciki wani lokaci yana da kyau mu fahimci wannan wata rana in Allah ya bamu iko zamu zo mu bayanin hal a cikin yaren larabci da abubuwan da ya kumsa insha Allah subhanahu wata'ala in Allah ya bamu iko walau sha'a la hadakum ajma'in da Allah ya so da ya shiryar da ku gaba daya abin da yasa Allah bai shiryar da ku ba saboda ya san waɗansu su cancanci da shirya ba shi ko ka ba mutum abin da bai bukata ko bai so ai ba hikima bane yanzu mutum ya zo sai ka bashi maganin ciwon kai kuma bai jin ciwon kai me zai ce da kai ce lahiya ko ba haka ba amma idan ciwon kai ya kama shi ko ko bara zai iya samu kuɗin da zai je siyo magani sai ya bara je siyo kuɗin magani shi yasa ba a ba da abu in ba wajen abin gaba laraba suna cewa la tanfuru dur bain al khanazir kaka je ka watsa lu'lu'u tsakankanin al khanazir aladu domin bu san kimar sa ba shi yasa malami bai dace ya ba da ilimi ba sai a inda an ka san kimar ilimi yayi da awa in an gane muhimmancin ilimin sannan a yi zancen karatu ina fatan kun fahimce ni قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين da Allah ya so da ya shiryar da ku gaba ɗai abinda ya sa bai shiryar da ku ba ya san waɗansu ba su cancanta da shiryar nan ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ce qul halumma shuhada'akum قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل كتير سوء هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا وكاو شهداءكم متى مكانكم كوما سيمك شيدا alladhina yashhaduna waɗanda suke shaida cewa annallaha harrama hadha cewa Allah subhanahu wata'ala ya haramtar da wannan kalima ta halumma an gane ko wato malamai suke cewa ismu fi'lul amri ce an gane ko wani lokaci tana zuwa fi'lul amr wani lokaci tana iya zuwa ismu fi'lul amri to sabanin da aka yi shin murtajila ce ko ko manqula in an ce murtajila kalima ce wadda masu yare suka ɗauka suka sanya ma abu ba tare da sun hankalta ma wata ma'ana ba kenan kawai sun yi niyya su ce halumma kawai sai suka ɗauke ta kalima ce ta halumma manqula ko ku a'a shin daga wani abu suka cira ta sannan suka hada suka yi ta shi da aka ce ma manqula an cira ta masnu'a aka hada ta ko ko aka sana'antar da ita kina aka yi ta aka kage ta murakkaba wadda aka hada wani lokaci kuma yana zuwa kalmar ba murakkaba bace amma ciro ta aka yi to ya zamu yi mu gane wannan wannan duk maganganu ne na malamai ismu fi'ilul amri shine abin da yake bada ma'ana ta ayi aiki amma kuma ba fi'ilul amri bane shine aka ce ma ismu fi'ilul amri wato ya kaso kashi uku akwai ismu fi'il wato ismul fi'il na fi'ili madi akwai na fi'ili mudari'i akwai na fi'ili amri kaga hayhata ismi ne na fi'ili madi ba fi'ili madi bane amma yana nufin ba'uda yayi nisa hayhata hayhata limatu aduna uffil lakum shi ko ismul fi'il na fi'ili mudari'i uffin tir ai addajiru na damu da kai ko wannan abin da kake faɗa kaga nan ismu fi'ili na amma na fi'ili mudari'i sannan kuma akwai kalima ta sahin in kace sah da sadun da hababba bi ma'ana uskut kai shiru in kace in shiru kenan tana yiwa ka ci gaba da wata magana bari wannan amma in kace sahin yi shiru kar kai wannan kar kai magana yanzu kuma ka bar ko wace irin magana shine bambancin su ya zo a cikin alfiya na hausa wa hayyahal ko ko alaika shi ma ismu fi'il al-amri ne ilzam ka lazimci wannan dunaka karbi dunaka al-qalam kenan karbi al-qalami ruwaidaka kenan tafi sannu sannu ismu fi'il al-amri ne ko kuma katabi yi rubutu dafa'i ka kare sama'i ka saurara isma sai zamanto ismu fi'ilul amri ne to ya ake gane shi ya zamanto bai daukar alamomi wal amru illam yakul nuni mahal wato wal amru illam yakul fihi nuni mahal huwa ismun nahu sahwa hayya hal ism wato fi'ilul amri inji ibnu malik a cikin alfiya in dai bai daukar nun an gane ko to wannan yana nuna nunu tawkid ɗaya daga cikin alamomin da ya kawo kenan to wannan yana nuna ismu fi'lul amri ne ta nan zaka gane shi to sai mu tafi akan malaman da suka ce kalmomi biyu na malaman da suka ce kawai kira ta aka yi su mun riga mun kare da su halumma ku kawo akwai malaman da suka ce a'a kalma biyu ne aka hada to nan ko sai suka yi sabani waɗansu suka ce aslinta ha ulmum ha harfu tambihi na jan hankali ulmum ka hado daga lamma yalummu idza jama'a kenan sai aka cire alif da lam sai aka ce halumma aka haɗe mimun da mimun aka cire alif sai aka haɗa lamu sai aka ce ha ulmum ya ku waɗannan ulmum ku haɗo shuhada aku waɗansu malamai suka ce a asalinta ha lamma fi'li madi ne an gane ko kenan ha ya kai lamma wanda habba ka haɗo kenan ma'ana ka haɗo fi'li madi ne amma abinda ake nufi da shi a kawo kafin a haɗa ta ta kuma wato ismu fi'lul amr waɗansu malamai suka ce a'a ha ammali ha kai wannan amma kenan ka fuskanto kenan ka fuskanto tare da shaidunka abinda dai malamai suka yi ta bayani kan wannan saboda wata rana asalin kalmar yana da muhimmanci ga ɗalibin ilimi wallahu ta'ala a'lam malamai suka ce halumma kalima ce wadda tana zakkuwa lazima wata muta'addiya wato tana iya zakkuwa wani lokaci tana buƙatar maf'ulun bihi wani lokaci ba ta buƙatar maf'ulun bihi nan a cikin suratul an'am halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hadha kaga shuhada'akum shine maf'ulun bihi a cikin suratul ahzab an gane ko قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا كاغنا باب واتو مفعول به waɗansu kuma sun kaddasa sun kace a'a halumma anfusakum ilaina ku kawo kaunan ku zuwa gare mu sabani ne malamai amma zance mafi inganci nan wato a cikin suratul ahzab ta zamanto abin nan to in muka je ga waɗanda suka ɗauke shi wato ismu fi'ilul amri kenan hali guda zai ɗauka idan mutum guda ne sai ka ce halumma idan mutum biyu ne ka ce halumma idan mutum uku ne ka ce halumma idan mata ne ka ce halumma idan mace ce ka ce halumma duk bai canzawa saboda ismu fi'ilul amri ne amma banu tamim da ake kira at-tamimiyuna cikin larabawa su sun dauke ta fi'ili amri idan mutum guda ne sai su ce halumma idan mace ce sai su ce halummi ta wato ya utanis an gane ko wanda ake kawa ta mace izhabi ki tafi quli ki fada fa quli inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya an gane ko idan kuma mutum biyu ne maza ko mata halumma idan maza ne jama'a halummu idan mata ne halmumna kaga sun dauke shi fi'ili amri ne domin ya tasarraf imam al-farra yace kai mata ma ana cewa halummina ku zo ya ku mata wanga abin da ya shafi wannan kalima kenan halumma ku kawo malamai suka ce wannan umurni ne litta'did dan a gajiyar da su don an ce su kawo shaidun har duniya ta tashi ba za su kawo shaidun ba ko suna kawo kum an ce shuhada a masu shaidu kum din sai aka danganta su zuwa gare su dan saboda a ƙara gajiyar da su domin an ce abu naka na kafi jin karfin kawo shi ko ta yi ka kwaso in gidanku ka zo ai daga an kai ƙarshe to Allah ya yi idafa cewa ku kawo dan saboda ya ƙara kai su ga bango shuhada akum kalima ta shuhada tana nufin masu shaida a cikin larabci kalima ta shahida wani lokaci tana nufin abu yana halarce an gane ko wato wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan id tufiduna fi sannan shahida wani lokacin tana nufin shaida wa shahida shahidun min ahliha an gane ko sannan shahida wani lokaci tana nufin taimako to dan haka ku kawo masu taimaka muku ku kawo masu yi muku shaida su zo a halarce ana ganin su an gane ko shahada kenan waɗanda za su yi muku shaida qul halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna allaha harrama hadha cewa Allah ya haramtar da wannan hadha a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam yana yiwa babu abin yana cikin kokolwa ko kuma hadha ku kawo waɗanda suka yanka din gashi ana ji ana gani an gane ko sai ya zama to ko haƙiƙa ce wato fi zahir ko haƙiƙa fi zihni mu yanzu qul halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna allaha harrama hadha mu yanzu in za mu tattauna da su ai ba mu ga abubuwan da aka yanka ba kenan hazan nan sai dai ya zauna a cikin kwakwalen mu amma a wancan lokaci yana yiwa ya zauna a cikin kwakwalwa ko kuma ana iya zuwa a ga lokacin da suka yankan dan wancan lokacin akwai mushrikan kenan ba wai ana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya iske waɗannan abubuwan da aka yanka ba ya ce wato ku kawo shirin da cewa annallaha harrama haza ana tsaye ana yanka a tana yiwa hakan ya faru amma dai abin da ake nufi haza shi wannan abin wanda suka sani wanda yana cikin kwakwalen su قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا وياتي هذا sannan kuma can wani wuri ya kire ta hazihi don ya ce wa qalu hazihi an'amun wa harfun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi zamihim to ya zai a ce ma abu hadha kuma a dawo a ce ma abu hazihi in an ce hazihi bi itibari al-an'am ko al-ashiya al-mazkura amma hadha ana nufin al-mazkur ash-shay'u al-mazkur abinda an ka ambata dan ka fahimta kakka ce qur'ani ya ci karo da juna fa in shahidu Allah ce in sun kai shaida an gane ko akan cewa ma an kaddara cewa za su yi shaida to fala tashhad ma'ahum kada kai shaida tare da su kakkai shaida domin mi domin makaryaci wanda an san makaryaci ne ko da ya rantsa da Allah ka aida da shi ko ba haka ba dan makaryaci ya ce wallahi sai ka ji an ce wannan wallahi ta iska ce ba gaskiya bane fa in shahidu fala tashhad ma'ahum kada kai shaida tare da su kai annabi sallallahu alaihi wasallam don ka san ƙarya suke yi wala tattabi ahwa alladina kazzabu bi ayatina kakkabi soye-soyen abubuwan da waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu son ransu abin da suka bi kenan an gane ko allazina ya zama to cikin idafa ya kamata ce allazini to bai ɗaukar kasra domin mabniyun da amma cikin ra wato in ya zo marfu'i ibnu malik ya ce wasu su larabawa wa ba'dhum bil wawi raf'an nataqa ja allazuna amma a asali bai canzawa ja allazina ra'aytu allazina nazartu ila allazina mabniyun li amma can waɗansu laraba sun ce shi yasa baka cewa ahwa alladhini kai mai koyon nahu ka san cewa mabniyun na bai canzawa kakka bi sarran waɗanda suka ƙaryatar da ayoyin mu sarran su kuma yana da yawa na farko akwai sarran su cikin aqida abubuwan da suka kirkira suka sanya cikin aqida na ciki akwai na ibada ya zama to an kirkira son rai an sashi cikin ibada da bidiyoyi sannan kuma akwai son rai cikin mu'amala a kirkira wani abu cikin mu'amala a sanya cikin addini ko son rai cikin ɗabi'o'i a kirkira wani abu a sanya shi cikin ɗabi'o'in mutane a ce addini ne to dukkan waɗannan ba a yadda da su ba amma na ana maganar musamman abin da suke akan shi na shirka na halittar da waɗansu abubuwa da waɗansu abubuwa ba tare da wata hujja ko dalili na addini ba me yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce wala tattabi ahwa alladhina kazzabu bi ayatina domin akwai matsala idan aka bi son ransu za a halaka wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma wa min ba'di ma ja'aka min al-ilm ma laka min Allah min waliyyin wala nasir ba'da alladhi ja'aka min al-ilm ma laka min Allah min waliyyin wala nasir in ka bi to Allah zai kama ka kun baka da wanda zai abin ka an gane ko wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka min al-ilm innaka idhan lamin adh-dhalimin zaka tafi daga cikin azzalumai sannan kuma a cikin suratul ra'ad wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka min al-ilm ma laka min Allah min waliyyin wala waq baka da wani majibincin lamari baka da wanda zai tsare ka ina fata an fince ni a cikin jafiya ma Allah ya tabbatar da wannan Allah ce thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun dammi innahum lan yughnu anka min Allah shay'a duk wanda ka bi ka saba ma Allah ka san cewa radda Allah ya so kama ka shi ba zai iya tsare ka ba kenan ya kamata ka ji tsoron Allah amma Allah ne in ka bi shi duk wanda ya so ya kama ka in Allah bai so ya kama ka ba zai kama ka ba kenan waye san ka bi Allah subhanahu wataala wala tattabi ahwa alladhina kazzabu bi ayatina kakkabi soye soyen ran waɗanda suka ƙaryatar da ayoyin mu domin mi domin waɗanda mutane kafirai ne shi yasa kuke ganin yanzu cikin abinda kafirai suke so ga ƙasashen musulmi shine zancen mata kullun ya cika mu da ƙasashe mace ba a yi mata kaza ba mace ba a yi mata kaza ba mace ba a ba ta kaza ba suna sifanta ta da waɗansu abubuwa don saboda su sa mace ta fito ta kafirce ma Allah subhanahu wataala ina fata an fahimce ni sai ka ji an ce matan ƙasashen musulmi kamar matsayin kaza suke kun san kaza eh me ake ce kaza da zabarmanci malam ku taimaka muna eh gormo to gormon nan dai muna son ta an an sa cikin tukunya kun san wai abin da suke ce mace kaza wai saboda in kaza tana cikin kuku tana fita wai matan musulmi kaman matsayin cikin kuku ne take ba ta fita wani lokaci sai su ce mata atan atan da alhamza wato kamar jaka wai ma'ana ba ta da wani amfani a rayuwarta sai dai in namiji ya tashi biyan bukata zuwa gare ta kawai zai biya bukata haka suke sifanta mata musulmi fa ka dibi waɗannan abin ka sannan ka dibi irin sharrin da suke son su yi muƙara da ƙasashen musulmi da ƙasashen gwari gwarawa wanda ba su wuce adibi da ƙasashen musulmi yarinya in tana da shekara goma sha takwas a ƙasashen a ƙasashen gwarawa ba a ba ta abinci a gidansu ita za ta je ta nemo da ta kai shekara goma sha uku ina fata an fahimce ni kuma ƙasashen su mata suna dako ƙasashensu kuma babu irin alfashar da ba a yi da mata ko kuwa ce me yasa saki yake ga hannun namiji to me yasa sadaki kuma namiji yake kai ina fata an fahimce ni kuma musulunci ya ba mace dama in tana so ta ba mutum sadakin sa idan zaman yawo ya ta fala dunaha alaihima fi mafsadat bi an gane ko sai dai shugabancin nan Allah subhanahu ta'ala bai yarda ba a ba mata shi yasa hadisi na Abu Bakra sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin Sahih al-Bukhari Imam al-Hakim ya kawo shi a cikin al-Mustadrak Imam Tirmidhi ya kawo shi a cikin Sunan lokacin da Kisra ya rasu sai mutanensa suka shugabantar da mace wato yarsa kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a sannan ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad asnadu amrahum imra'a sun sun danganta al'amarin su zuwa ga mace amma wannan ba shi ke nuna ba a shawara da mata ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin ummu salama yana cikin sahih bukhari yayi shawara da ita a lokacin da aka je aka ce mutane su yi aski bayan an yi sulhu hudaybiya ba su je suka yi ba sai ta bashi cewa shawarar ya je yayi aski idan suka ga yayi aski za su yi aski ina fata an fahimce ni to dan haka dai a gurguje lokaci yana da yawa wannan magana ta zancen wannan ina ganin ba za mu samu daman gabatar da ita ba lokaci ya kure sai sati mai zuwa insha Allah za mu karasar da bayani wala tattabi ahwa alladhina kadzabu bi ayatina kakka bi sarran mutane da suka karetar da ayoyin mu wanda suka karetar da ayoyin Allah Allah subhanahu wataala ya nuna wadannan mutane kafirai ne kuma ba a karbi musu duk abin da suka aikata innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu sama wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamal fi sammi alkhiyat walladhina la yu'minuna bil akhirah wadanda ba su yi imani da ranar lahira ba an gane ko wa hum bi rabbihim ya'dilun sannan su suna daidaita ubangijinsu an gane ko da waɗansu abubuwa da Allah subhanahu wataala halitta wanda kuma za su yi nadama ne ranar da nadama ba za ta yi musu amfani ba a cikin wutar jahannama wato qalu tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin abinda muka faɗa da manto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana sai sati mai zuwa in Allah ya samu da cikin masu rayuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh